إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله ركينا sha ɗaya ga watan shawwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya muwafaka da 23 ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2021 za mu fara karatun littafin nazmul awamilin nahawiyya na babban malami amirul mu'minin muhammad bin muhammad bin usman bin muhammad bin fodwe wannan littafi littafi ne mai matukar mahimmanci wanda asalinsa matani ne na muhyiddin bin muhammad albarkawi shi albarkawi shi ya rubuta littafi ya sami suna da al'awamilul mi'atu annahawiyya wanda ya rayu tun karni na wato goma ga hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haife shi shekara da 929 ya bar duniya shekara da 981 to shi ne shi muhammad gallo ɗan gidan shehu usman ɗan fodiyo amirul mu'minin ya ɗauki littafin sai ya mai da shi waƙe a baiti 70 da yan kai saboda a samu sauƙi wajen haddace matsalolin wanda muhammad bello yana ɗaya daga cikin jigajigan malamai da aka yi a wannan ƙasa tamu kuma ya daga cikin waɗanda suka yi rubutu masu tarin yawan gaske a fannoni daban-daban sau da haka babban malami ne dama ya taso gida na ilimi mahaifinsa malami kakansa ma malami mahaifiyarsu malama kakarsu ma malama baffansa ma babban malami shine shehu abdullahi bin fodwe idan an ce al'awamil jam'u amilin a takaice abinda ake nufi da amil shine wata kalma ko wani lafazi wanda zai zo ya haifar da tasiri na canzawar ƙarshen ainihin ita wannan kalma ɗin wadda shi ake kira amil misali in ka ce ja a zaidu ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin kaga zaidu ya caccanza min raf'in ila nasbin ila jar to ba wai haka ɗaya canza ba abubuwan da suka bayu zuwa ga canzawarsa to waɗannan su ake kira al'awami don haka in ka ce ja a zaidun zaidun anan fa'ilun ne marfu'un amil ɗinsa wanda ya aiki a kansa ya jayo masa wannan rafa'a shi ne fi'ilin ja'a ra'aitu zaidan zaidan anan maf'ulun bihi ne mansubun amil ɗin da ya jayo masa wannan nasaba shi ne fi'ilin wasu ce fa'il wasu ce alfa'il wal fa'il haka in ka ce sallamtu ala zaidin zaidan anan ya canza zuwa jarra me ya haifar masa da wannan jarra shine harfu jarri to waɗannan su ake kira al'awami don haka duk inda kaga kalma ta ya zo da wani li'irabi to akwai amil amil ɗin nan ko ya zan a fili yake ko kuma ya zama ma'anawi sai dai a hararo shi da kwakwalwa amma ba za a iya ganin shi da ido ba to amma dai al'awamil waɗanda suke na zahiri su suka fi yawa za mu ga kamar yadda za a yi bayani su na ma'anawi ba yawa gare su ba kamar amil na mubtada idan ka ce zaidun ƙa'imu a to shi zaidu ɗin nan amil ɗinsa ma'anawi ne shi da alibtida bihi ko kuma tajarruduhu an al'awamilin lafziya nisantarsa daga awamil na lafazi irinsu inna da akhawatuha irinsu kana da akhawatuha irinsu zonna da makamantansu da sun shige shi to dole ya canza sai ka ce inna zaidan a watun da babu inna to shi ne dole sai a bude mana kowane mana kuna gani kuma to haka alfa'ilul mudari shi ma amil ɗinsa ma'anawi ne ba hissi ba ne idan ka ce ya ƙara'u zaidun ya ƙara'u fa'ilul mudari'un ne marfu'u me ya sabbaba masa rufu'a shine tajarruduhu anin nawasibi wal jawazib da an samu al-nasib ko an samu alijazin to zai canza daga wannan rufu'a to wannan su ake kira al'awamin a takaice sau da aka littafin bai yawa bai da yawa in allah ya taimake mu na fi son a ce mun kammala shi yau allah ta'ala shi yi mana fatahi malace bismillahir rahmanir rahim za mu fara masu buɗe wannan littafi muna masu neman taimako da sunan Allah mai cikakkiyar rahama shine ar-rahman siga ce ta mubalaga kaka ce mai rahama a mai cikakkiyar rahama ba a cewa mai rahama kadai in ka ce mai rahama kadai baka ba lafazan haƙƙinsa ba ar-rahim mai cikakken jinƙai wanda jinƙansa ya fi na kowa duk wanda ba shi ba jinƙansa na ƙi ne gaba ka ce mai jin kai kaga eh bai zama cikakke to sai a gyara wani dukansu sigogi ne na mubalagai eh ar-rahman da ar-rahim sallallahu Allah ya dada salati ala sayyidina akan shugaban Muhammadin annabi Muhammad wa alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama taslima taslima maf'ulun ne mutlaq ya daɗa aminci aminci gare shi ƙalar sayyidu shugaba ya faɗa gada shugaba ta kowace fuska shugaba ne a ilimi a addini shugaba ne kuma a mulki domin da shehu usman ya rasu shi aka naɗa amirul mu'mini a nan sakkwato al'adulu wanda yake adili ƙadi shari'atul arabiyya mai hukunci ne ga shari'a ta larabci abinda ake nufi shine shari'ar musulunci tunda duk wasu hukunce-hukunce da za a fahimta daga addini ko dai daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma dukkanin su larabci ne wa wali sa'iril fununil adabiyya kuma shi gwamna ne shine wali game da sauran fununu na adabi babu wani fanni da muhammadu bello bai san shi ba a ilimi da na addini da na arbiya duk wani ilimi in dai da larabci ake karatunsa to babu fannin da bai iya ba shi yasa ya rubuce rubuce a fannoni daban-daban su su shehu abdullahi su ne suka dan rufe matsayinsa amma ba karami ba ne wazutta alifi al'adida kuma abuci rubuce-rubuce ne masu yawan gaske almufidati masu fa'ida walƙa'idu kuma shi jagora ne amirul mu'minina babban laƙabinsa ke sarkin muminai ibn sheikhil imami ɗa ne ga babban malamin na al'imam jagora amirul mu'minina shi ma wanda yake sarki ne na muminai Usman bin Fodwe shine mahaifinsa zaka Muhammad al-ma'rufu bi Bello in baka san shi ba shine wanda ake kira Muhammad wanda ya fi shahara da Bello Bello hmm? ina kun san fulani ne hmm? ko to wannan shine ya rubuta abin da za mu karanta Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ce alhamdulillahi lalazi kad rafa'a samkas sama wa na ha saba'a wa khafadal ardallati da haha wa biljibali fauqaha arsaha ونصب الوجود برهانا على وجوده الحاوي محاسن الحلا يجزم من نظر في الآفاق بأنه الواحد بالإطلاق سبحانه من ملك قد أعرب لكل ذي أقل سليم عجبا وبعد ذا فينبغي للطالب يرغب في الإعراب ذي الرغائب معرفة المئة من مطلبه ستون ستون تسمى عاملا فانتبه ثم ثلاثون تليها تسم تسمى لا لا تبيت سوسي ثم ثلاثون تليها تسمى با تسمى با يعني تسمى بيت زي لالج ثم ثلاثون تليها تسمى معمول معمولها والكل يأتي قسما وعشرة من بعدها تسمى عمل من بعد إعراب فخذ للتل أمل أكوي من سوراك سيعرس قد إتا من بعد إعراب فخذ للتل أمل wannan ita ce mukaddima mala ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sha faɗa hamdi kala biyu ne akwai mutulaki akwai muƙayyadi ƙadi rafa'a wanda ya ɗaga samka sama rufin sama shi ya daga shi Allah subhanahu wata'ala rafa asamka hafa sauwa asamku shine rufi to wannan rufin sama da kake gani allazi rafa'ahu huwa Allah subhanahu wata'ala wa qad banaha sab'a haqiqa Allah ya gina ita wannan sama wato guda bakwai tunda sammai guda guda bakwai ne ko to haka Allah subhanahu wata'ala ya gina su da tun daga ta daya har zuwa ta bakwai wa khafada al-ardh allati dahaha kuma Allah subhanahu wata'ala ya ainihin aje ƙasa shine khafada ya aje ƙasa allati dahaha wannan da ya shimfiɗa ta kamar da ya faɗa wal arda ba'da zalika da haha ya shimfiɗa ta bayan ya kammala halittar samai sannan wa wa bil jibali ta hanyar duwatsu su kuma fauqaha saman ita ƙasa ɗin arsaha sai ya kifar da su ya tabbatar da su don su zama turaku ga ita ƙasar to da haka ita ƙasar na akwai duwar watsu da suke rike da ita manya-manyan duwatsu wasu cikin ƙasa suke wasu kuma suna saman ƙasa amma su suke rike da ƙasan ta yadda ba za ta iya ruguzawa da ku ba yawwa to wannan shine sai ce wani sabal wujuda kuma allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da halittu bi ma'ana a ƙamal wujuda ya tsayar da halittu burhanan domin su zamo babbar hujja ala wujudihi akan samuwar shi shi Allah da ka kalli halittu to za su nuna maka waye mai halittun shine Allah alhawi wanda ya tattara wato samuwan nashi wanda ya tattara mahasinal hula kyawawan wato sifofi masu kyau ko kayan ado jam'u hiliya idan an ce hiliya shine kayan ado jam'insa sai a ce hular to samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya tara sifofi mafiya kyawu to a cikin kalmomin nan nasa tun daga inda ya ce wa ƙariba na ha wa khafadal arba wa nasabal wujuda wannan ana kiransa bara'atul istihlal a ilimin balaga ko kuma husnul mabda'i ko husnul matla'i shine idan zaka gabatar da bayani sai kai amfani a farkon zancenka da wasu kalmomi waɗanda mai saurare da ya ji su kai tsaye zai gane ga abin da za ka yi magana a kansa sau da haka da ce ba na ha sai mana nuni akan cewa akwai wani abu da za mu karanta wanda ke da alaƙa da gini a cikin ilimin nahawa akwai bana bayani akan gini akwai al-mu'rab akwai al-mabni sannan da yace wa khafada akwai abin da malaman nahawa suke kira al-khadd shine jarra a yaren malaman kufa su istilahul kufiyina al-khadd suke cewa su kuma al-basriyun sai su ce al-jarr duk abu ɗaya ne sannan can ya ce wa nasaba kuma cikin istilahin su akwai abin da suke kira da annasu to wannan ya yi mana nuni kan cewa na hau za mu karatu an fahimci wannan ko? to wannan shi malamai suke kira menene husnul mabda ko husnul matsala na'am arrafu ba yana shiga a dole sai ya ambaci komai ba mahallin shahidai kawai ayin ayin shara ya isa sannan ya ci gaba da cewa ya jizimu yana yankewa daga barin shakka man nazara duk wanda ya yi dubi fil afaki a cikin sasanni na halittun duniya ko sasannin sama ko na ƙasa mi zai yankewa daga shakka game da shi bi annahu alwahid cewa Allah shine kwaya daya bil itlaqi kuma sake ba tare da wani shakka ba duk mutumin da yayi kallo zuwa ga manya-manyan halittu tun daga nan duniya irin manyan itace manyan duwatsu da ita karankanta ƙasar da sauran halittu to kaga zai fita daga shakka wannan kadai ya isa ya wadatar da shi akan ta Allah cewa Allah shi kaɗai ne domin ba wanda ya samar da su in ba shi ba subhanahu min malikin min dinnan za'ida ce tsalki ya tabbata ya tabbatan masa shi Allah subhanahu wata'ala min malikin bi kasrin lam na zamo wasa sarki ba saraki kad a'araba wanda ya riga ya bayyana ajaba abubuwa masu ban mamaki likulli zai akalin salimi ga duk wani ma'abuci hankali lafiyayye to Allah ya bayyana masa ababe na ban mamaki game da abin da ya shafi halittunsa wa ba'da za bayan abin da ya gabata fayambagi ya kamata ko ya wajaba lafazin yambagi wasu lokuta akan kawo shi ana nufin wajabci to nan wajabci ake magana ya wajaba littalibi ga ɗalibin nan sananne shine ɗalibin shari'a shi yasa ya kawo shi da ma'arifa bai ce littalibin ba saboda akwai ɗalibin shari'a akwai ɗalibin duniya to an ce littalibi saboda ɗalibin duniya ya fita shi ba a magana kansa don shi tuwo yake nema bai da bambanci da manomi bai da bambanci da mai dan kasuwa duk ilimin da ba na shari'a ba to sunansa kasuwanci sunansa sana'a sai ilimin da zai nuna ma Allah ko dai mu ba sharatan ko kuma bil wasita eh ilimi ne amma bai da wata falala shi karan kansa eh duk wata duk wani nassi da kaga ana magana ta fuskar ilimi to malamai suka ce ana magana ne game da al'ilmu shar'i ko a ƙur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ji ana bayani akan falalar ilimi to ana magana ne akan ilimin shari'a ilimin duniya bai shiga ba sai dai in ka same shi kayi wani amfani da shi na alkhairi to sai Allah ya baka sakamakon alkhairin da kai amma shi karan kansa bai da wata falala sabanin ilimin shari'a in kan neme shi ko baka yi aiki da shi ba za a baka lada in dai lokacin da kake nema ne an samu ikhlas ladan neman shi daban ladan aiki da shi daban amma ilimin sana'a in kan neme shi ba ka da lada ko ta sisin kwabo amma in kan neme shi kai aiki alkhairi da shi to sai a baka lada aiki alkhairi mun tantance wannan eh to don karka je ka ɗauka ka dinga ɗauka ayoyi da hadisan manzon Allah kana yaban 'yan boko wani ya yi digiri ya yi masters ya zabo dokta wannan alƙaunar alallahi bila ilmin ba ruwan Allah da boko eh yawwa a shi karan kansa yargab da yake kwaɗayi ko to littalibi zirra ga'ibi ga can na shine na atinsa zirra ga'ibi ɗalibin nan ma'abuci kwaɗayi mai yawa fil irabi a cikin sanin irabi to ya zama wajibi gare shi ma'rifatul mi'ati ya san wasu awamil guda ɗari min matsalabihi kuma ya je inda ake neman su can ya je ya neme su ya san su mala ya ce sittuna su sittin ne tusma amila ana kiransu ma'aikata fantabi ka faɗaka karka zamo a kan rafkana to banda wayannan sittin sun matsala su na taliha tusma sai talatin su da za su biyo bayan wayancan sittin su ba ana kiransu ga sittin ga talatin nawa ke 90 ko to su waɗannan talatin tusma ma'amulaha ana kiransu da ma'amulin wa'yancan awamil ɗin mana waɗanda awamil suka yi aiki a kansu su sittin su ne awamilai su kuma talatin su ne ma'amulai su hukunci ya faɗa a kansu sai ce walkul da sittin ɗin da talatin ɗin ya ti kisan kowannensu bayanin shi zai zo a halin za a kakkasa maka shi daki-daki ga 60 ga bayaninsu ga 30 ga bayaninsu wa asharatun to akwai goma can muna da 90 an hada da goma na wakil to dama ya ce ma'arifatul mi'ati ko min ba'adiha to bayan goma din kuma akwai wani abu hawayo shi ko tusamma amal shi ko ana kiransa aiki akwai mai aiki akwai aiki akwai wanda aiki ya fada a kansa eh min ba'adu to bayan amal shi kuma hawwayo ya irabun akwai bayanin lirabi hmm? akwai bayanin lirabi tun da za a yi bayani an ce a gyara kana ina a'a fahuz ka karbi bayaninsu ɗaya bayan ɗaya kenan kaga su awamil za su zamo kamar babi ɗaya ko? a su kuma ma'amulai za su zamo kamar babi biyu kenan sannan ainihin a su kuma amalu za su zamo kamar matsayin babi sannan daga ba sai a yi bayanin la'irabi idan za mu karanta babuka guda hudu su ne abinda littafi ya kunsa to albabul awwal babi na farko fil awamili bayanin su na farkon guda 60 sai ce wahawa ba wahuwa ba wahawa ala kismaini ma'anawi wahuwa baitin ba zai tashi ba inda zai ji wahawa ala kismaini ma'anawi to su kashi biyu ne su awamil din nan akwai ma'anawi yatba'uhul lafziyu sannan akwai amil na lafazi akwai amil na ma'ana akwai na lafazi na lafazi shine wanda za a furta ga lafazin kana gani na ma'anawi shi kuma ba a furta shi amma kuma kwakwalwarka tana hararo shi fallafziyu to shi na farkon don shi an mai yawa da shi yasa ya fara bayani a kansa duk da shi ya fara ambata a ƙarshe imma sama'i shi kuma ya kasu kashi biyu shi allafzi akwai sama'i wa imma ƙaisi akwai kuma na ƙiyasi akwai na ƙiyasi amma sama'i to shi kaso na farko cikin kashe-kashen al'amilun lafzi ya ce a uzili hamsin shi kuma an jingina shi cewa ya kasu kashi-kashi biyar wadaka abin kashe-kashe na idan an ce al'amilin lafzi as-sama'i shine amilin da an furta shi wa ya furta shi kuma larabawa yadda ka ji shi haka za ka bar shi ba za ka yi ƙiyasin wani a kansa ba kamar yadda za mu ba da misali shi kuma kiyasi da zai zo ƙarshe larabawan sun ka aje shi a matsayin ƙa'ida amma kuma kana iya kiyasin wasu a kansa misali huruful jarri laraba sun haddari ko nawa ne to baka da damar da zaka ce ka samu wani harafi saboda haka zaka ƙara shi cikin wayancan harufa baka da wannan dama in sun ka ce haruffan su na jarra 20 ne ko 21 ko 22 gwargwadon sabanin malamai to babu damar wani ya zo ya ƙara wasu haruffa banda wa'ancan haka na wasibu haka jawazimu wannan shine ma'anar kiyasi yadda suka aza abinsu to haka za a bar su ma'ana an ji suna faɗa shine ma'anar sama intisabi ne zuwa ga asam alƙiyasi shi kuma sun aza abinsu amma ba dole ne kuma a dogara gare shi ba ba dole a dogara gare shi ma'ana an gani a wurin larabawa duk sanda suka ambaci fi'ili sukan kawo fa'ili sannan su wa fi'ilin in madin ne su gina shi akan fataha in mudari'un ne su yi masa rafa in amurin ne su gina shi akan sukuni to kai ma in ka samu wani aiki ya zo daga cikin wa'annan ɓangaroren guda uku za ka iya gina shi in mazin ne ka gina shi akan fataha sau da haka da suka ce zaraba sai ka samu wani fi'ili wanda ya yi kama da zaraba kamar ƙara'a kamar jalasa kamar ƙa'ada to za ka yi ta ambato su misalai waɗanda za su zamo toriya akan waɗanda su larabawan sun ka'aza wannan shine ma na ƙiyas domin mi ba su haddada iya a fa'alu na mu na madin wa'anda cewa wai dole iya nan su bai za a tsaya ba saɓane da sun ka haddada hurufin jar da wannan shi ne ma'ana kiyas min ƙasa ya ƙisu ne kiyasa an ga abu sai a samu wani wanda ya irinsa sai a riskar da shi wanda za mu yi kiyasi a usulul fiƙi to akwai kiyasi a nahawu akwai kiyasi a usulul fiƙi to wannan shi suke nufi da kiyasi a nahawu annau'ul awwal nau'i na farko huruful jarri harfan jarra ga sunan wa huwa huruful jarri wal idafa fa'addaha 20 khussa rafat to sai ce wa huwa huruful jarri wal idafati sune harfan da ake kira huruful jarri wasu ku malamai na kiransu da huruful idafati ko huruful jarri ko huruful idafati duka ana faɗa don ba ana ɗaya ce ko huruful khabdi inda kufiyin to ishiruna fa'addaha ishirin shi zai lissafe maka adadinsu su huruful jarri ɗin na mana su ashirin ne khuz sarafati ka an shi bayani na tatacce eh shine sarafa abin da yake tatacce an tace maka shi babu datti a ba sarfu ba kai wannan sarfu daban to harafi na farko sai ce falba'u wa min an wa fi summa ila wallamu wal kafu fa hatta summa ala harafin farko falya'u falba'u muna da ba'u min huruful jarri akwai ainihin alba'u kamar marartu bi zaidin ko to wannan bi ana kiranta da harfu jarri zaidin din ana kiran shi majrurun bilba shina da yawa a cikin alkur'ani a matsayin ka na ɗalibi kana buƙatar ka san harafin jarra na ba'un nawa ya zo a ƙur'ani matsayinka na ɗalibi kana buƙatar wani akwai wanda ya taɓa bincikawa ina alaran mami eh to a suratul baqara harfu jarrin nawa ya zo in ƙur'ani ya yi yawa kaga ya nuna ba ɗalibin na hau kake ba akwai matsala ke ba wanda ya sani to abinci ka kamin mu rai karatu na'am nasi bakara ake ma magana ustazu ba nasi muke magana ba suratul bakarati eh ba nasi muke magana ba to mu dai ba mu kawo nasu ba a koma ga bakara a bar maganan nasu in mun gama da bakara sai mu yi gaba to sai a bincika babu babu wanda ya taba abin nan na sata ai ba barayi kuke ba ka ji tsoron Allah to ya gabata a lisa fa duk malamai sun yi bayani lare ka san ba komai ake faɗa wa ma kullum ma'alumin yi ƙalu da haka ba sai na faɗa ba to wannan ke saboda haka a ita wannan ba tana da ma'anoni ba duk inda hagga ba cikin ƙur'ani wai ma'ana ɗaya gare ta tana da ma'anoni da yawa a wurin malamai da suke kawo ma'anoninta wanda sun kai ma'ana goma sha biyar ita bawon ɗin takan zo da ma'ana kaza takan zo da ma'ana kaza takan zo da ma'ana kaza ibn hisham al-ansari rahimahullahu ta'ala a littafinsa mugunin labib an kutubil aribe duk ya kawo waɗannan ma'anonin kuma ya yi sharhi a kansu domin sun ƙarin bayani sai ya koma can to ban sani sai an bincika to yi da sani da bai da wahala wasan da yake na daɗe barabina da ganin shi kasuwa ba sani na da na san bai da wahala dama ba tattafai ne masu sauki ba yana cikin almasadir almasadirun nahawiyya alkubra bai kamata a ce ɗalibin nahawu bai da mugunin labib ba baka ji masu nan shi ba mugunin labib an kutubil a'arib yana da kyau a neme shi mujalladi biyu yana da matukar muhimmanci illa da yana da wahalar karatu ga wanda larabci ne bai yi kwari ba to wannan shine saboda haka daga cikin manya-manyan ma'anoninta al-ilsaq abinda ake nufi da al-ilsaq abu kaza ya ya manne makaza to ba'un takan zo ta yi ishara zuwa ga wani misali kamar ka ce aqamtu bil madinati ko makastu bil madinati abinda kake son ka nuna zamanka ya cakudu da wannan garin saɓani akwai bambanci da in ka ce a ƙamta fil madinati wal ma'ana ya duk da wancan harfi jarri ne wannan ma harfi jarri an fahimci wannan ko to sanin yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen fahimtar ibara fahimtar wa'annan adawatu irin su huruful jarri da nawasibu da jawazi sannan daga cikin manonin tamanya da ya kawo shi ibn hisham akwai asbabiyya wannan yana da yawa a cikin alkur'ani sannan yana da yawa a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yana da yawa a maganganu na ainihin larabawa saboda haka tunda muna son mu kare littafin ba za mu faɗaɗa wajen kawo misalan ba wa min akwai min ita ma min hurufil jarri ita ma kana buƙatar ka san min nawa ta zo a ƙur'ani ta jarra min a bakara nawa ta zo a alu imrana a nisa a ma'ida har zuwa ƙarshe duk kana da buƙata game da wannan sau dama almakasud shi ne ka san wannan ilimin sai kawo alkur'ani hidima ko ba shi ne barufa ba shi ne barufa to wannan ke ne ita ma kamar yadda ya faɗa ya ce tana da ma'anoni ita ma sun kai sha biyar ɗin daga cikin ma'anoninta tufidu libtida ibtida'ul hukumi kama kharajtu min albaiti ai bada a huruji min albait an gani shi ne bada alibtida wannan ɗaya daga cikin manya-manyan ma'anonin tawa'an tafilul mujawaza yawa mujawaza ta shai an shai kaza ya tsallake kaza an gane ko yawa kamar ba hasto an mas'alatin ko ba hasto an ilmin me ma'anarsa in ka ce ba hasto an mas'alatin eh ko ba hasto an zaidi me ya fassara shi na'am shi kenan kuma eh to dama dama ibaraka bincike na ya biyo takan zaidu har ya wuce ma'ana hannaye na gama haza mujawaza ke kaza ya tsallake kaza kaza ya yi ya tsallake kaza to wannan ita ma a wannan shine daga cikin manya-manyan ma'anoninta ita ma kana da buƙatar ka san nawa ta zo a ƙur'ani duk huruful jaru din haka ya kamata a bi su daki daki ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ka haddace aga in ka zo wajen tafsiri ko hikaya sai ka ji sauki sai ka ji sauki ko ba haka ba tunda kun san cikin shuruɗul mufassir mu ambace ilmin nahwu to kaga labudda min saboda zai yi aiki eh zai yi aiki wafi haka akwai fi ita ma cikin ma'anonin ta tufidu az-zarafiyya shine dukhulu shay'i fi shay kaza ya shiga cikin kaza in ka ce dakhaltu fil bait ma'ana zatin ka ya shiga cikin daki wanda shi ake kira az-zarfiyya akwai ila shine summa ila to ita ila ita ko akasin minci ita kuma tufidul ghaya an gane inda hukunci ya ƙare eh, zahabtu ila suqi ai tahiyata intaha ila suq ma'ana ba ta wuce kasuwa kaga aka san min min tufidu al-ibtida ita kuma tufidu intihaul gaya Mm. wallam haka na akwai lam ta kuma tufidu at-tamlik wal ikhtisas wal istihqaq duka akan kawo lam saboda wannan kaza mallaka kaza ne misali kamar ka ce alhamdulillahi eh, lillahi hadha alhamd eh, lillahi me fassara wannan jimla alhamdu lillahi me me fasarin shi hmm? sun na'am to wannan fasara ce ko haka Allah ke nufi eh duk sanda zaka fasara aya abinda kake nufi haka Allah ke nufi ba mun shimfiɗa tun farko ba to duk sanda zaka ce ma'anar wannan aya kaza mun ji mun faɗa at-tafsir huwa al-qat'u bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ana bi hadha al-lafzi hadha al-ma'na to abinda ake bukata to me ma'ana alhamdulillah suratul fatiha na'am na'am to ai duk guda ne ko ko akwai ƙarin ma'ana na'am har yanzu ma'anar li din bata fito ba ita nake son ta fito ba wai shi yaban ba ma'ana ita li din lillahi ita abba ku fitar ba na'am Na'am? To wasu sun fassara haka, amma ba shi ne rajihun ba. Alhamdulillah. Cikakken yabo, cikakken yabo, Allah ne ya cancanta da shi. Saboda haka nan tufidu istihqaq ba taksis ba. don ba Allah kaɗai ake yabo ba in ka ce littaksis kenan banda Allah ba wanda ake yabo to banda shi ana yabon wasu ana yabon annabawa ana yabon annabi ba gashi nan koje mun yabi annabi ba kuma cikakken yabo to amma wanda yafi kowa cancanta da shi shine Allah mafhum to ko ba gane ba to shi ne eh nan wal kaf akwai kaf ta kuma tufidu at tashbih kamanta kaza da kaza zaidun kal asad wannan babu iskali a kansa gashi nan da yawa a cikin alkur'ani an gane fa hatta hatta ko da ko ba za tufi hatta me ma'ana hatta wai shiru hmm? na'am al'itinabu na'am na'am ita ma tana nuni akan intihaul gaya to me bambancin ta tsakaninta da ila mal farqu bainaha Na'am. Bari mu bada misali. Can Allah ya ce hiya hatta matsala'il fajar. Ko? Can kuma Allah ya ce subhanan lazi asara min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. To da ila al-masjid al-aqsa da hatta matsala'il fajar me bambancin su? ta fuskar gaya din me bambanci ba ta fuskar ma'ana ba me bambanci na'am kamar ya tafi akwai ta akhidin kamar ya ba da misali masai kamar misali malam a ce abu ya lokaci har zuwa lokaci kaza ita kuma kai tsaye ki za ta zo kawai zuwa kaza ita kuma ya ɗauki dogon lokaci har zuwa lokaci kaza hal haza sahih Ah, so that- Hmm? na'am
in ba haka ba, eh wanda kusan suna da kusanci kamar ya kusanci amma ita hatta Hmm.
tana nuna ra- gaya kusa take shi kuma wancan ya yi nisa
To, kana kusa na zarfu habar Allah kamar- kamar mai da mu baya da Allah je fa ka fara balaga
ana hatta ta yi yan abu na kusa da ya ka wanda ya ke nuna a ka kauce layi yanzu kan ka gane mu a lokaci bambancin su abu ɗaya ne ita ila ah, tana nuni akan cewa an riga an kai koli daga gare ta sai fita waje ita kuma hatta kusa ga ƙarshe Haka hatta matsala ilfajar shi ne malamai suka ce ma'ana har zuwa dab da ɓullowa alfijir a wannan lokaci lailatul qadar za ta yanki shi ne bambanci shi yasa za ka iya cewa akaltu sama kata hatta rasiha
na
za ka iya faɗa haka me ya fasaran shi akaltu sama kata hatta rasiha to in ka ce hatta rasiha ba to wannan dai shi ne babbanci ita ila duk inda ta zo kawai tana nuni an riga an kai boda yauwa kama wanda zai na nijar ya kai kan ba ka gani yauwa kaga ba daidai yake da wanda abin zaba ko kin ga kwai to kama haka nan ne Kake kai na hatta.
Ehe.
Kuma ce kai la.
so wannan ke sun ma'ala ita kuma tufidul ulu wal isti'la hmm daukaka amma misali ka ce jalastu ala al kursi jalastu ala al kursi hmm yawa shine ulu ma qablaha ala ma ba'da ulu ma qablaha ala ma ba'da Hmm. sai rubba ta kuma rubba littakalil wani lokaci wa littaksir Mm? yawwa misali rubba sadiqin yasduku hadha litaksir rubba kadhibin yasduku hadha litaqalil mm? to rubba ma yawaddu allazina kafaru anan mi take nuni ma za tufidu an huna tufidu at-taqalil aw at-takfir limadha
لأنهم يملك mm?
يملك كلهم na'am يوم القيامة na'am
za su yi dama dukkan su ranar kiyama
ai ba cewa ta yi ba su da dama ba an san za su yi da dama amma ma za ta fi shin tana nuni akan nadamar za ta yi yawa ko za ta yi karamci to ma huwa dalil
saboda za su dawoma cikin wuta.
za su dawoma cikin wuta kuma rayuwar su har ba bukatar da ta a wuta ne za su yi nadama ko a filin kiyama yawa
to ka kawo magana wuta kuma idan adada su ne za su mutu da dama ta fara har abada shi hmm?
daga su ne za su mutu kenan fahimtar ka za su yi ta nadama har abada haka Allah ke nufi ko kai ke nufin haka ya- ya zille wa harfa ƙasamin to sai harfa guda biyu na rantsuwa shine atta wal wawu eh kamar tallahi ko ko billahi wa tallahi la akidanna asnamakum irin su wal qamari wash shamsi wal layli wal asri duk wannan ana kiran ta da wawul qasri akwai ba'ul qasri hmm? wa aqsamu billahi jahada aymani billahi Eh, sun yi rantsuwa suka ce sun rantse da Allah ita ba'un sai an hada ta da lafazin rantsuwa saboda haka ba kai cewa kawai billahi abinda ya fi sai ka hada da uku sin wannan shi ya fi yawa Mm, akan ji sun ce billahi amma dai kalil su larabawa amma abin da ya fi yawa uku sun billahi Mm? ko kasami billahi ko yamini billahi Mm, ko waimunin billahi duk suna faɗa to sai hasha akwai hasha ko yawwa ita kuma tufidul istisna shine fitar da abin da abba ya gare ta daga cikin abin da ya zo gabaninta Mm. misali kamar ja alƙawmu hasha zaidin duk mutane sun zo banda zaidu Mm, to anan ta zama harfi jar kuma ya halatta ka ce ja alƙawmu hasha zaidan Mm, to anan kuma ta zo bahallin istisna'i Mm. hasha zaidin hasha zaidan wa muz haka nan muna da muz ta zarafi misali ma ra'aituhu muz yaumin haka munzu ita ma munzu waccan muz tubna ala sukun wannan munzu tubna ala dhammi shine bambancin su sai wannan na da nuna wannan ba ta da ita ma ya tafi da zarf ma ra'aituhu munzu yawmil khamis ko muz yawmil khamis duk ma'anar su daya akwai khala zama tana ciki ya uwa hasha ce ma ja alƙaunu khala zaidin kuma za ka yi cewa khala zaidan alal istisna haka nan ada ita ma ya uwa su ce dama su uku ne hasha khala ada suka zo ta fuska istisna'i idan kawa sunan da ya biyo baya gare su na sama sannan sukan zama huruful jarri idan kawa sunan da ya biyo baya gare su jarra walaula akwai laula a wasu larabawa ita laula akwai sabani a kanta min huruful jarri amla eh to da yawa daga cikin malamai sun ce ba ta cikin huruful jarri an ji wasu larabawa in za su yi magana sukan ce laulaya laulaya sai zan lauladin ta yi jarra a kan damirin mutakallin wahiyar yau amma wannan akwai saɓani sai ba'adu khuz akwai ba'adu akwai ba'adu ita ma wani lokaci akan yi amfani da ita ta yi kamar ka ce ba'adu hamdillahi ko ba'ada hamdillahi to ita ma dai akwai saɓani a kanta sai ce kai akwai kai ita ba dai akwai saɓani a kanta shin tana yin jarra ko ko ba ta yin ainihin jarra to akwai dai saɓani na malamai na nahawu amma zance mafi inganci kai ba ta jarra tana cikin hurufin nasu wa la'alla akwai la'alla inda uƙailin su ma an ji suna jarra da ita an ji suna cewa la'allallahi la'allallahi madadin la'allallah amma jimhur na larabawa suna shigar da ita ne cikin adawatu inna ko kuma akhawatu inna la'allallaha to amma an ji su uqail suna cewa la'allallahi fa'ala kaza shi yasa ce inda ba'adul arab ba dukkanin larabawa ba jarrasu a wurin sashen larabawa ne tun daga ita ainihin ba'adu har zuwa kai halla Allah duka waɗannan akwai saɓani a kansu wasu larabawan suna jarra wasu larabawan ba su yi musu ba su ɗauka su hurufin jarri to fa hazihi ishuru na khuzha wargabi wannan su ne harufa guda ashirin ka karɓe su kuma ka ainihin zamo mai kwaɗayi akan abin da wato na kawo maka sai annau usani nau'i na biyu inna wa akhawatuha akwai inda da yan uwanta وهو حروف تنصب الأسامي وترفع الخبر في الأقسام إن وأن بعدها كأن ليت لعل قبلها لكن to su kuma a aikin su shine mala ya ce tansibul asami jam'u ismin Mm, akan ce al'asani akan ce al'asma Mm, duka jam'in sani wato suna yin nasaba ga sunaye shine mubtada watar fa'ul khabara suna yi ma labarin su rufa fil aqsami to su ma dai suna cikin ababen da an kawo bayanin karkasuwarsu akwai inna ita ce ummul bab inna wa anna akwai inna akwai anna an gane ta fuskar ma'ana da dalala duka abu ɗaya ne eh illa dai wajen isti'mali akwai inda ake buƙatar ka kawo inna wani wuri kuma anna ake buƙata akwai inda haramun ne ka kawo inna sai dai anna akwai inda haramun ne ka kawo anna sai dai inna eh, malamai sun yi bayani a kansu cikin karatunmu na a tuhfatul wardiya mun yi bayani a kan wani mai son ƙarin bayani yana iya komawa ya saurara Mm. to abinda suke fa'idantarwa shine ta ƙauyatul hukumi an gani shi ne a ƙarfafa hukunci Eh, jiya a karatun balaga mai bayanin taukidi ko? to bari misali ka ce inna zaidan ƙa'im Hmm? inna zaidan ƙa'imun ko? ko alimtu anna zaidan ƙa'imun a sai ce lai ka'anna akwai ka'anna ita ma dai tufidu tauke ita ma dai karfafawa take yi laita littamanni Mm. abinda ake gurin ya faru wani lokaci yana iya zuwa mamnu'ul wuqu kwata-kwata ma ba ba zai auku ba Mm, wani lokaci kuma yana aukuwa amma dai ba cikin sauki ba sai an wahala yawwa kamar can da ya ce ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima to wannan kaga la la la yumkinu wuqu'u eh, tunda an an an tafi ba da shi ba abin ya riga ya uku ya wuce eh amma akwai inda ana amfani da ita kuma abin yana yiwa ya auku amma da wahala misali kamar ka ce laital jahila laital jahila alimun na ma da a ce jahili ya zama malami zai yi amma cikin sauki Aha. akwai la'alla Mm, la'alla ita kuma littaraji wattawakko shine fatan abu ya faru wanda a kusa-kusa la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra eh la'alla al-musafira qadimun Mm, to wannan attaraji abu in bai nesa kuma ana tsammani ya auku kusa kusa yake to sai ka yi amfani da la'alla in nesa yake akwai wahala to sai ka sa laita Mm. wadda haka kowanne da mahallinsa shi zai nuna cewa ka san abin da kake yi ko qablaha lakinna akwai lakinna ita ma tana ciki ita kuma lil istidrak eh akan kawo ta domin a yi istidraki a ɗauke wahami ga mai saurare kada ya zaci wani abu ba da shi ya shiga cikin wannan hukunci kamar misali ka ce ja alqaumu eh ja alqaumu masalan ko kuma qamal qaum lakin na zaidan jalisun wadda shi ne istidraki domin zaidu min alƙauni to in ka ce ƙamal ƙaunu to sai mai saurari ya ɗauka har da zaidu ya ce to sai kai istidraki ka ce lakin na zaidan yawwa don ka ɗauke mai wahamin shigar da zaidu cikin alƙauni domin in ba kai wannan istidraki ba to zai sa zaidu a ciki wa hazihi tushbihu fi'ila to waɗannan da na kawo maka su arwatun nasbi suna kamanceceniya da aiki wajen aiki suna kama da wato fi'ilin mudari'un an gane ko yawwa ta ina sun kai kama da aiki shine malamai suka ce saboda nasaba nasabar da suke yi ga mubtada sannan suna da bukata game da labari tumin adawatun nasubi akwai illa lilistisna ja alqaumu illa zaida hmm? yawa kaga zaidan mansub me ya masa nasaba ita illa din nan alatul istisna Hmm. illa iblisa Mhm. wala li nafyil jinsi hakan nan la tana yin nasaba amma lokacin da ta kori jinsi kamar la rajula fil dari ba wani mutum a cikin gida in dai jinsin mutum ne wanda ake kira rajin to babu shi to nan nasaba za ka yi sai ka ce la rajula rajula din nan sai ya zamo ismu la mansubu fiddari shine aljaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarun lila mun gane wannan ko yawa amma bai halatta ka ce la zai da fiddari ba eh wannan lahanu ne fil arbiya saboda zaidu ba ismu jinsin bane sai dai ka ce la zaidu fiddari yawwa fazkur kulla ka ambaci dukansu gaba daya annau salisu nau'i na uku ma ya amalu amala laisa milal hurufi akwai wasu haruffa suna yin aiki irin aikin laisa laisa ba korewa take yi ba sannan ta yi rufa akan mubtada to akwai wasu haruffa guda biyu shine ma dala ma dala an gane ko aikinsu yarfa'a nisman suna yin raf'a ga suna sannan wa yansibanil khabara sai suwa labari menene nasba kamar can faɗi Allah ta'ala wa ƙulla hasha lillahi ma haza bashara ma haza bashara wannan shi ne shi ne abinda yake nufi haza dinnan ismu ma ne marfu'un bashara shi ne khabaru ma mansubun mafhum eh haka kana yi cewa kuma la rajulu qa'iman ko la rajulun qa'iman ba wani mutum a tsaye ba wani mutum a tsaye aka san waccan ladamin waccan lahu daban kakka samu iskali to waccan tamfi aljinsa eh sannan aikin ta annasu wai kuma aikin ta arrafu alal mubtada wan nasbu alal khabar kaga akwai bambanci ko yawwa to wannan shi ne to da haka za ka yi cewa ma zaidun ka'ima za ka yi faɗin haka la zaidun ka'ima to a nan da ma dala duka sun yi aiki irin aikin laisa kamar da za ka yi cewa laisa zaidun ka'ima to haka za ka yi cewa ma zaidun ka'ima la zaidun ka'ima ita ba sai na jinsi ba ko da alami ne kaga akasin akasin waccan to sannan ga misalin ta yazo a qur'ani gashi nan mun bayar to shine nau'i na uku annau'ur rabi nau'i na hudu nawasibul mudari adawatu da ke yi mafi'ili mudari'i nasaba wa hawa hurufun tansibul mudari'a an kaiwalan summa idan jarabi'a ya ce wa hawa su ne hurufan wasu harufa tansibul mudari'a suna yi mafi'ili mudari'i ne nasba daga cikinsu an ko an tana yin nasaba gami mudari kamar wallazi atma'u an ya gafirali an ya gafirali mahallin shayi kaga ba a ce ya gafiro ai ya gafiro fi'ilun ne mudari'un ko amma tun da an ta biyo bayansa to labudda an ya kuna mansuban ya shek tun daga shi ta ta ta zo Ehem.
kuma tana cikin awamin da yawwa tana daga cikin awamin nas na Mm, ta canza ma fi'ili mudari'i zuwa na hukuncin raf'a zuwa zuwa nasba ka gane wannan ko sai kai ita ma tana ci Eh, irin su le kai la ta'asau asalinsa ta'asau ne amma wa huzifa nun min ajali kai al mutaqaddima an samu mutum ya wurin bot to ya duba naka ba sai kun kawo mana tashwishi ba an gane ko yawwa likai la madadin a ce ta asauna sai aka ce ta asau alama fataku madadin ta asauna tun da dama al'afa'al khamsa ah, akan shafe nunun dilala akan nasaba ko jazma idan an samu nasibin ko jazmin ya gabace su Hmm? yawwa kamar fa'in lam tafa'alu walan tafa'alu kaga da nasbar da da- da jazma duka an sha shafe nunu tafa'alu ne amma sai aka shafe nunu sun ma'izan sannan muna da ne izan ita ma min hurufil jarri wa misali kace sa'azuruka kace izan ukuri maka Mm, madadin ukuri muka Eh, izan ukuri maka to ni ko zan karrama ka zan girmama ka illa ta sharaɗinta sun ce la tansibu alfa'il almudari illa bi shurut daga cikin sharuɗ waɗannan Allah ta kuna musaddara kar ta zo farkon zanci ya za akwai wani labari da ya gabace ta yawa kamar wannan sa'a zuruka kaga ta kaddama sun sannan ka ce izan Hmm? yawa shi yasa tufidu jawab Hmm. jarabiya to shi izan din nan shine yazo na hudu kenan su hudu ne to nan za mu tsaya darasi na biyu sai mu tashi da annawul khamis eh mun samu baiti 20 kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته